بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله wala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira masu sauran mu kada a manta muna nan muna bayani akan ma'anonin hadisan riyadus salihin a yau za mu tashi daga babin da yake hana cutar da mutane na'am akan babun za mu tashi daga babin da yake hana zagin matattu na'am
قال رحمه الله باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية babin da yake haramta zagin matattu ba tare da haƙƙi ba ko kuma wata maslaha ta shari'a
وهي التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك فيه الآيات والأحاديث السابقة
Na'am. maslaha ta shari'a wacce za ta halatta a zagi mamaci bayan ya mutu shine domin a tsawatar da mutane daga bid'arsa da kuma fasikancinsa ko kuma wani abu makamancin haka
وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga aisha allah ya yarda da ita tana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce لا تسبوا الأموات kada ku dinga zagin matattu فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا saboda su sun riga sun tafi zuwa abin da suka gabata رواه البخاري bukhari ne ya rawaito باب النهي عن الإيذاء babin da yake bayani akan hana cutarwa
قال الله تعالى allah madaukaki yana cewa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا waɗanda suke cutar da muminai maza da kuma muminai mata ba tare da sun yi abin da za a cutar da su ɗin ba to tabbas sun ɗauki wani kirkirarren abu a kansu kuma sun ɗaukar wa kansu zunubi mabayyani
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi ɗan amur bin la'as allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga hannunsa da kuma harshensa والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه mai yin hijira kuma shine wanda ya kauracewa abin da Allah ya hana متفق عليه kawari da musulmi suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga abdullahi ɗan amur bin lawas Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه duk wanda yake so a nisantar da shi daga wuta a shigar da shi aljanna to mutuwarsa ta zo masa yana mai imani da Allah da ranar lahira kuma yana so wa mutane abin da yake so wa kanshi رواه مسلم musulmi ne ya rawaito باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر babin da yake magana akan hani game da kiyayya da kuma juya baya da kuma gaba da juna قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa إنما المؤمنون إخوة muminai yan uwan juna ne وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين Allah maɗaukacin sarki yana siffanta wasu mutane waɗanda suke da kirki yana cewa suna sauƙaƙa wa muminai kuma suna tsananta wa kafirai وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa محمد رسول الله Muhammad manzon Allah ne والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم waɗanda suke tare da shi masu tsanani ne ga kafirai kuma masu tausayi ne a tsakaninsu وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Anas Allah yarda da shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا kada ku dinga kiyayya da juna kada ku dinga yi wa juna hassada kada ku dinga juya baya kada ku dinga yin gaba da juna وكونوا عباد الله إخوانا ku zamo bayan Allah ‘yan uwan juna ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث bai halatta ga musulmi baya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء ana buɗe ƙofofin aljanna duk ranar litini da kuma duk ranar alhamis sai a yi gafara ga kowanne bawa wanda bai yi shirka da Allah ba sai fa mutumin da ya kasance tsakaninsa da ɗan uwansa akwai gaba da kuma ƙiyayya فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا sai a ce ku jira waɗannan har sai sun yi sulhu tukunna أنظروا هذين حتى يصطلحا ku jira waɗannan har sai sun yi sulhu a junansu رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وفي رواية له تعرض الأعمال في كل يوم خميس والاثنين a wata wayar kuma ana bujiro da ayyuka duk ranar alhamis da kuma ranar litinin
باب تحريم الحسد babin da yake magana kan haramcin yin hassada
وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها shine mutum ya dinga fatan ni'imar da Allah ya yi wa wani ta gushe ya zama babu ita سواء كانت نعمة الدين أو دنيا wannan kuma ya hada da ni'imar addini da kuma ta duniya mana kawo mutum ya zama malami ko kuma ya zama yana da kuɗi
قال الله تعالى Allah madaukaki yana cewa أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ko kuma suna yi wa mutane hassada ne akan abin da Allah ya ba su na daga falala
وفيه حديث أنس السابق في الباب قبله Na'am, akwai hadisin Anas da ya gabata akan wannan na'am
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce
إياكم والحسد na hane ku da yin hassada فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب saboda hassada tana cinye kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take cinye ah, kirare ma'ana itatuwa رواه أبو داود abu dawud ne ya rawaito a wata ruwaya kuma ma'ana rawin ya yi shakka kila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ushub ma'ana al'ushub shine kamar a ciyawa da dabbobi suke ci
باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من من يكره استماعه babin da yake bayani akan hani akan bin kwakwafi da kuma sauraron maganar wanda baya so a ji maganar shi قال الله تعالى Allah madaukaki yana cewa ولا تجسسوا kada ku dinga bin kwakwafi وقال تعالى Allah yana cewa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا
waɗanda suke cutar da muminai maza da kuma muminai mata ba tare da ah, sun yi wani abu da za a yi musu hakan ba to tabbas sun ɗaukar wa kansu ƙirƙiran ƙarya da kuma zunubi wanda yake mabayyani.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
إياكم والظن na hane ku da zato فإن الظن أكذب الحديث saboda zance saboda shi zato magana ce ta ƙarya mana mafi ƙaryar zance ne ولا تحسسوا kada ku dinga bin diddigi kuna bin eh, al'auran mutane kuna bincike na eh, kuna yin bincike na na na na, na, na buɗe al'auran mutane da kuma ganin abin da suke ciki ولا تجسسوا kada ku dinga bin kwakwafi ولا تنافسوا Na'am. Wala tanafasu ma'ana kada ku dinga yin eh, gasa da juna ma'ana gasa wacce take ba ta da amfani wala tahasadu kada ku dinga yi wa juna hassada wala tabaghadu kada ku dinga kiyayya juna wala tadabaru kada ku dinga juyawa juna baya wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakum ku zama bayan Allah ɗan uwan juna kamar yadda Allah ya umarce ku المسلم أخو المسلم musulmi ɗan uwan musulmi ne لا يظلمه ولا يخذله ba zai zalunce shi ba baya zaluntarsa baya taɓar da shi ولا يحقره baya wulaƙanta shi a cikin mutane التقوى ها هنا التقوى ها هنا tsoron Allah a nan yake tsoron Allah a nan yake ويشير إلى صدره Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nuni zuwa ga kirjinsa بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ya isa mutum sharri ya wulaƙanta ɗan uwansa musulmi كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله Na'am. haramun ne ga musulmi ya taɓa jinin ɗan uwansa musulmi haramun ne ya taɓa mutuncin ɗan uwansa musulmi haramun ne kuma ya taɓa dukiyar ɗan uwansa musulmi إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم Allah maɗaukakin sarki baya kallo izuwa jikunanku baya kallo izuwa surorinku eh, da ayyukanku yana kallo ne izuwa ga zukatanku
وفي رواية لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله a إخوانا wata wayar kada ku yi hasada kada ku ki juna kada ku dinga bin kwakwafi kada ku dinga yin bincike mai zurfi akan mutane in dai ba akwai wata maslaha ta shari'a ba kada kuma ku dinga yin kore ku zamo bayan Allah ɗan uwan juna وفي رواية a wata ruwaya لا تقاطعوا ولا كذا كذا.
تدابروا و- ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا kada ku dinga yanke alaka da juna ku dinga yin gaba kada ku dinga juya baya kada ku dinga yin kiyayya da juna kada ku dinga yin hasada ku zamo bayan Allah ƴan uwan juna وفي رواية ولا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض Na'am. kada ku dinga ƙauracewa juna kada kuma sashin ku yayi ciniki akan cinikin sashi mana wani ya sayi abu kai muwa kuma ka zo ka sayi nafsin wannan abun saboda hakan zai iya sabbaba gaba a tsakanin mutane رواه مسلم بكل هذه الروايات وروى البخاري وروى البخاري أكثرها Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن معاوية رضي الله عنه قال An karɓo daga Mu'awiya Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم idan ka bibiyi al'auran musulmai to za ka lallata su ma'ana ka dinga bin sirrarrakansu da kuma ƙwaƙwafinsu أو كدت أن تفسدهم ko kuma za ka kusa ka ɓata su حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi mai inganci وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا An karɓo daga Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa an zo da wani mutum sai aka ce da shi wannan wane ne ah, gemunsa yana ɗigar da giya فقال إنا قد نهينا عن التجسس sai ce ai mu an hana mu yin bincike ولكن إن يظهر lana شيء نأخذ به amma idan mun samu wani abu da ya bayyana gare mu to sai mu yi riko da shi حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم wannan hadisin ingantacce ne abu dawud ya rawaito shi da sanadi mai inganci na'am
باب النهي عن ظن السوء بالمسلمين من غير ضرورة babin da yake bayani cewa haramun ne a dinga yi wa musulmai mummunan zato in dai ba akwai larurar hakan ba قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku nisanci mafiya yawa daga cikin zato saboda wani sashi na zato zunubi ne
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce إياكم والظن na hane ku da zato فإن الظن أكذب الحديث saboda shi zato mafi ƙaryar zance ne متفق عليه Bukhari da muslim ne suka rawaito
باب تحريم احتقار المسلم babin da yake haramta wulakanta musulmi قال الله تعالى allah maɗaukaki yana cewa يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada wasu mutane su dinga yin izgilanci ga wasu mutane saboda za su iya kasancewa sun fi alkhairi. Kada kuma wasu mata su dinga yin izgilanci ga wasu mata saboda waɗanda ake yi wa izgilanci zai iya yi wa su ne suka fi alkhairi.
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب Kada ku dinga yi wa junanku yafice, kada kuma ku dinga jifan kawunanku da laƙabubbuka marasa kyau.
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان suna wanda yake na fasikanci ya munana bayan an yi imani ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون duk wanda bai tuba ba to tabbas yana daga cikin azzalumai وقال تعالى Allah madaukaki yana cewa ويل لكل همزة لمزة kwarin azaba ya tabbata ga dukkan mai zunɗe mai kuma ya fice ma'ana zunɗe kamar yadda wasu malaman suka faɗa shine aibanta mutum ta hanyar magana shi kuma ya fice aibanta mutum ta hanyar aiki ma'ana kamar kai nuni da hannu ka nuna wani ko kai nuni da bakinka da nufin cewa ka aibanta shi shi kuma eh, wannan shi ake kira ya fice shi kuma zunɗe shine ya zama ta hanyar magana ne za ka aibanta mutum وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ya isa mutum sharri ya wulaƙanta ɗan uwansa musulmi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abdullahi dan mas'ud daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر duk wanda yake da ko da kwatankwacin ƙwayar zarra ne na girman kai to ba zai shiga aljanna ba فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة sai wani mutum ya ce to ai ya manzan Allah mutum yakan so tufansa ta zama mai kyau takalminsa ya zama mai kyau فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر, بطر الحق وغمط الناس sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ai Allah kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau shi girman kai shine kin gaskiya da kuma raina mutane رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال an karbo daga jindub dan abdullah Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce قال رجل والله لا يغفر الله لفلان wani mutum ya ce wallahi Allah ba zai yi wa wani gafara ba فقال الله عز وجل sai Allah yake cewa من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان waye zai yi min karan tsaye cewa ba zan gafarta wa wani ba إني قد غفرت له وأحبطت عملك ni na gafarta masa kuma na lalata aikinsa رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم babin da yake hani akan mutum ya bayyana farin cikinsa idan wata musiba ta samu dan uwansa musulmai قال الله تعالى Allah yana cewa إنما المؤمنون إخوة muminai yan uwan juna ne وقال تعالى Allah yana cewa
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة waɗanda suke so alfasha ta ɗaiɗaita a cikin waɗanda suka yi imani to tabbas azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su a duniya da lahira
وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال an karɓo daga wasila ɗan asfa Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
لا تظهر لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك kada kai farin ciki idan wani abu mummuna ya samu ɗan uwanka saboda Allah zai iya tausasa masa ya yaye masa kai kuma ya jarrabe ka
رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisin mai kyau ne وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس كل المسلم على المسلم حرام الحديث cikin wannan babun akwai hadisin Abu Huraira wanda ya gabata inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya haramta ga musulmi ya taba mutuncin mutuncin ya haramta ga musulmi ya taba mutuncin musulmi dan uwansa hakanan ya haramta a gare shi ya taba dukiyarsa
باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع babin da yake bayani akan cewa haramun ne mutum ya taba nasabar mutane wacce ta tabbata a zahiri na shari'a قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da sun yi wani abu ba to tabbas sun ɗaukar wa kansu wani ƙirƙirarren abu da kuma zurfi mabayyani.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi ya ce, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, اثنتان في الناس هما بهم كفر
abubuwa guda biyu suna nan a cikin mutane amma dukkansu butulci ne ko kuma ƙaramin kafirci ne الطعن في النسب والنياحة على الميت sukar nasaban mutane da kuma ah, yin ruri idan an yi mutuwa رواه مسلم musulmi ne rawaito
باب النهي عن الغش والخداع babun da yake hani game da yin alkus da kuma yaudara
قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata ba tare da sun yi wani abu ba to tabbas sun ɗaukar wa kansu ƙirƙirarren abu da kuma zunubi wanda yake mabayani masu taron mu saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a nan za mu ci gaba a darasin da za su zo nan gaba kafin wani lokacin nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh